إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da hudu ko in ce daren biyar ga watan sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha allahu ta'ala ya yi daidai da sha hudu ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu daga 2024 in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na 23 daidai ko a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari kai tsaye ana fara mu daga masjid abubakar na siddiq radiyallahu anhu a wannan unguwa ta mu ta zariya a wannan gari namu na maradi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara saukan muna da arziki da kwanciya hankali a ƙasar mu Nijar da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Kaken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ai zama lahiya ga musulmi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai har yanzu muna inda malam yake cewa hal ya hillu lahu al-kadhiba wa ashbahahu min al-kaba'ir shin ko ya halitta ga mutum baligi yayi ƙarya da wasu abubuwa makamantan su sai malam yake wa yahrumu alayhi al-kadhib ƙarya ta zama haramu ga mutum wanda yake baligi wal ghibatu da shi ne mutum eh mun yi bayanin giba me ake ce ma giba shine kamar ka rinka gulma wani ko yace wallahi masu da annabimanci shi kuma annabimanci shine muka ce ni mutum ya rinka yawo da maganganu domin ni haddasa fitina ko sai malam yace wal kibru da girman kai wal ujbu da jiji da kai wal riya da aiki dan a gani was sum'atu wal hasd wal bughd wanda insha Allah ta'ala satin da wuce mun yi bayani kan menene ake ce ma riba da kuma annabimanci wanda mun bambance tsakanin su ko wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala a yau bi idnillahi za mu ci gaba da bayani ka abin da ake ce ma ni al-kibru shine ni girman kai al-kibru malumai suka ce asali shine ni al-kibriya bi ma'ana al-uzma yace wa qala ibnu manzur al-kibru bil kisra ay al-kibriya wal kibru al-uzma wa tajabbur wa qila ar-raf'atu fi sharf suka ce ko kuma mi kaiwa matuƙa wurin daraja da ɗaukaka wa qila sai suka ce hiya ibaratun an kamalil zat an kamalil zat shine wannan ibara na mi cikakken zaki wala yutafu biha illa Allah ba wanda ake siffantawa da girman kai sai Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da kace ma wani wannan a yayi na larabci kenan yana da girman kai suka ce a'a abu ne wanda yake da alaka da sharf kaiwa matuƙa wurin daraja to a rayuwa kaf duniya da lahira babu mai daraja irin ta Allah subhanahu wa ta'ala to da haka shine suka ce ni ba a siffar da kowa da wannan siffar saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala munan wurin da zaka ce mun mutum yana da girman kai zai ce ka zage shi ko kuma ka ci mutuncin shi ko amma da zaka ce ma Allah al-mutakabbiru Allah kai ne girman kai ne kaya ba Allah Allah zai ce a baka lada Allah zai ce bawa na mi kake so a baka muna fahimta yan uwa shi wannan alkibir in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara shi yace alkibru abinda ake ce ma girman kai shine huwa basrul haqq wulakantar da gaskiya cin mutuncin gaskiya duk mutumin da bai karɓar gaskiya annabi ya ce to wannan mutumin yana da girman kai wa gamsin nas da kuma mi rena mutane wulaƙantar da mutane ƙasƙantar da mutane dan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ni ya bashi wani abu na duniya kun ga wannan fassara to babu wata fassara wadda za ta zama ta saba ma wannan fassara duk wata fassara da aka yi koma bayan wannan to fassara ce wanda ba karɓaɓɓiya ba ce za a maida ma duk wanda ya wannan fassara saboda ni wanda ya san menene girman kai shine yayi mana bayanin abin da ake ce mu girman kai annabi yace huwa batul haq shine wulakantar da gaskiya mutum ya zo ya ce jama'a kaza babu kyau sai ka ji ya ce kidan Allah musatan wai in yaron yanzu zai mun wa'azi mu dauka wancan yaron to yanzu menene yake yi ai ita gaskiya ana gane da ita gaskiya ce ba ana gane da wane ne ya gare ta ba yanzu dan me yasa zaka yarda yaro ya samu kuɗi ya ɗauki kuɗi ya baka amma gaskiya sai kake baka amsa ga hannun yaro haka lokacin da addinin musulunci ya zo aka rinka cewa wai sabon addini addinin yara ai Muhammadu ne zo da shi dan gina Abdullahi yau ka kai shi ma kaza yau kaza duk wanda ya shiga sai ka shiga addinin wa an san yara to annabi ya ce duk mutumin da ka daina wulaƙantar da gaskiya to wannan mutumin yana da girman kai shi yasa ai Allah subhanahu wa ta'ala da yace wala asr sai ce innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi shi ne take wa junan su wasiya da gaskiya girman kai ba ɗabi'a ba ne mai kyau kamar yadda za mu zawa mu ji wannan muna bayanin me ake ce ma girman kai da fassara na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi la yabdu an hawa in huwa illa wahyi yuha annabi ya ce daga kaga mutum yana wulakantar da mutane shine malamai sun tattauna dangance da al-kibar inna girman kai suka ce ai shi abu ne wanda asali yake da alaka da wasu ayyuka kamar yanzu misali sai ce yanzu kamar ni mai matsayi kaza a kamar ina abin da sarakuna ke yi misali ce ga wai shi yana sarki dan mi zai gaisawa da kai kai talaka ka ga girman kai ne wannan wane ne kai a kai ba kowa bane dan adam ne ko ka ji mutum dan Allah subhanahu wataala ya bashi wani matsayi a rayuwa sai ka ji na cewa yosuwa nan banza suwa nan wuri su sun isa ai sai musa a musu kaza a musu kaza kaga wannan ya yi hancuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala suka ce shi girman kai abu ne wanda yake da alaka da wani abu da mutum ya samu a rayuwa kamar yanzu shedan ai shi ne wanda ya ma Allah subhanahu wa ta'ala girman kai me yace khalaqtani min nar ko wa khalaqtahu min tin ni ka halitte ni da wuta kaga wai ta hanyar da aka halice shi shine yake kalla annabi adam makaskanci wanda yana rayuwa cikin bi cikin mutanen mu da yawa wani za ka ga gidansu daga Allah ya dauka shi har da samu abun duniya sai zama da gidan shine ke da magana ta karshe har baban su bai da ikon cewa saboda ni Allah ya bashi wani abu yana da jiji da kai duk abin da aka yanke cikin gidan bai mishi ba sai ce to bari in zira ido in ga wani zai sa kuɗin shi to Allah ya raba mu da girman kai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر mai girman kai annabi ya ce ko da ƙwayar zarra ne ba zai shiga aljanna ba la haula wala quwwata illa billah in ka kalla yanzu cikin mutanen da nawa ne ba su da girman kai yau daga kaɗin saka matakin da bai taka kara ya karya ba sai ka yi da duk abokanka daga ka fara karatu ka samu ka sauka da kyal sai ka rinka yin turanzuwancin da ba su zuwa makaranta a zai yi mu'amala da su ni ustazu ne a ka ga mi ya ɗauki kanki wata ciya su wa'ancan ba kowa ba ne wannan girman kai ke na raina da mutane ƙasƙantar da mutane don Allah ya baka wani abu na duniya duk matsayi na rayuwa kowane irin matsayi ne wallahi ado ne kuma aro ne ko ba haka nan ba nan da shekara kaza sai ka je ce na tuna shekarar da ina da kuɗi ko ina ministar ko amma yanzu yana kallo kuma baya yi wa a yi da shi shi karan kanshi ya sa ran shi ba zai taɓa dawowa kan mulkin ba abin ya yi ƙarni ko ba haka nan ba to duk wani matsayi sai ta gina na tuna lokacin ina daidai ma'aikata kaza na tuna lokacin ni ne ke kaza ni ne amma yanzu kalli rayuwa wai ni ne kaza ai wannan darasi ne to shi yasa ɗan uwa in Allah ya bamu dama ko ni amfani da wannan damar mu taimaki junanmu mu taimaki addininmu ka san wannan matsayin da kake kan shi wallahi za ka zo ka wuce kalli mutanen mu saboda yadda suke ɗaukakar wani abu yanzu ka je wata takardar sun ya ce me za a ma sai ka ji ya ce ku sai ban da lokaci kuma yana da lokacin a'a dan dai ya nuna muku ku ba kowa bane ba ha لا حول ولا قوة إلا بالله أقول حديث أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث دا إمام الترمذي رويته أن محمد صلى الله عليه وسلم يجي سوى لا يزال الرجل mutum ba zai wuce ba ya zahabu bi nafsihi shine ai yartafi wa yatakabbur mutum yana ɗauka kanshi yana jiji da kai hatta yi sabu fi jabbari na fati Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi cikin mutanen da ake ce ma jabbari na ya ce fa yusibuhu ma asabahu sannan bala'in da ya samu wa'ancan masu girman kai masu takama shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a zuba mishi irin wannan bala'i ai bala'i kadai ya kai a ce la da kun jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr ko a ce mai girman kai ko da ƙwayar zara ne bai shiga aljanna kullum addinin musulunci addini ne wanda yake karantar da mu tawadu mu kaskantar da kanmu mu nuna mu ba kowa bane ba duk lokacin da ka rinka jin kai wani ne to ka ɗauko hanya hallaka kamar da zamu zamu ji ɗaya daga cikin magabata yake cewa da in kwana ina kiyamun laili in waye gari ina ba da labari yace wallahi ɓanda in kwana bin tashi ko to ɗaya na ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ba yace da in kun ina kiyamun laili in waye gari ina jin na bauta ma Allah ce wanda in ki bautai saboda ni wannan bautai ya sa kana yin yanzu kai wani ne fa da kiyama dole Allah ya maka zafin da kana kaza shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ana bauta mishi ne ana hali na tsoro kuma ana kwaɗayi ana fata Allah ya amsa kamar kuma yadda za ka samu masu shaguna da iri masu hulumi za ka ji suna cewa ai suke da kaza a duniya ko suke da kaza a lahira ko mutum ya ce din na gafar samu kaga wannan ya yaudare ku ne wallahi har yanzu cikin mutanen mu har yanzu ana wannan abu duk yadda muke ganin an wayar na har yanzu ana yi wallahi akwai wanda da annabi zai ce kaza shehin shi ya ce kaza wallahi zai saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai kwanan nan ma ya faru a nan Nigeria wannan ɗan yaron da ake ce mai yungu shek ya je gaban shehunan su sai yake cewa to ya kamata wa tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafaraqu wani da ya amsa ya ce ba zai yi ba yaro karami ya zo gaban shi cewa ya da shi ce mashahunan yayi da 'yan ɗariƙa da 'yan izala da 'yan shi'a duk a haɗu ai mu musulmai ne tunda muna cewa la ilaha illallah sai kawai ya amshe kai ba ka da komai shehi za ka ce masa mu mu nan ba mu isa mu yi abu ba in ba shehi ya ce ba duk abin da ka ga yawa da shehi ya ce a yi muna fahimta to duk duniya ba irin mai wannan matsayin ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma asali Allah yana mai wahayi ne kan ya ce ko kan ya ce shi girman kai kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani siffa ce tashi Allah ya ce duk wanda ya siffantu da siffar girman kai sai na kaskanta shi saboda ni Allah ni na tantance girman kai ni Allah ni na mallaki abin da na isa in girman kai duk wani wanda yake da girman kai Allah ya ce bai tantanta ba ƙarya ce kuma sai na kaskantar da shi na nuna mai bai isa ba mutum nawa ne ka sani a rayuwa da can maɗaukaki ne za abin tsaye karamin misali yanzu ka ɗauki misalin bazum ai da ajiyar rauki ana kalla ya kuwa ko to yanzu ha ka yi shi cikakken inci ka yi shi kwanciya hankali a yau ina wanda suka rika mukammai a lokacin shi yanzu ka je ka kalla wallahi akwai wanda daga cikin su abin ta sai saboda ne abin ya zo musu bagatatan ne abin ya zo kai tsaye ne ba su taɓa tsammani ba wannan abin ya kasance yanzu to al'amari ne da Allah to shi yasa ɗan uwa musuffantu da ni suffa wanda yake muna nuna wa mutane duk yadda mutum yake a rayuwa ɗan uwanka ne da adam ka ba shi daraja irin nashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yara ƙanana ma in yake girmama su yake yana tsayawa su gaisa da su amma sai ka yana ni ina ni ina tsayawa wani yaro ko ni ina ni ina kaza ni ana ce mini malam wai ka ji shi da ana ce mai malam wai ba kowa ba ma ya kamata ya gaisa da shi ka ga ya ji ciwa ne ne menene ba musulunci akwai ɗaya daga cikin sahabbai wanda da annabi ya musu karatun falalar sallama kasuwa yake tahiya kawai in ya je ba dan ya sayi wani abu ba ba dan ya tambayi kuɗin wani abu ba a kawai abin da ke kai shi kasuwa dan duk wanda ya gani ya mai sallama zai zuta da ya sabi ita na ungogo mai haukace ba saboda ni su annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musu ni bayani na muhimmancin sallama sun gane alkhairan da ke da kai ciki mu kuma yanzu ha eh inji malam baturi ya ce sai dai ka fassara da ko mu yanzu sallama muna kallon ta abu ne wanda yake ni in ka yi sallama ma cikin mutane za a rika kallon ka an yawa ne yawa ne a yi tsankana zubawa ka bubbuga kowa ka ce bonjour ko ka ce bonsoir in ka shigo cikin abokan ka ne za ka ce ka shirya dan banza abokina a ka gama sallama ta musulunci ha an kore ko ka ce ni ina kwana ina yi duka abin da ke daidai da mutane sun san alkhairan da ke da kwai cikin sallama wallahi babu wata gaisuwa da za shi wadda ta yi sallama duk wani bala'i kai ɗaya daga cikin magabata na cewa duk wanda cuta ta same shi aka rasa cutar mace ce ko a rinka samun bayan Allah suna zuwa wurin shi suna yawan samun sallama zai samu lafiya insha Allah menene sallama tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata a gare ka in an ce amincin Allah komai ya shiga ciki ko ba haka nan ba duk wani abu wanda yake sharri ne to Allah subhanahu wata'ala zai baka kariya ko ya raba ka daga wannan abu Imam Zahabi ya kawo a cikin littafin shi ne Al-Kaba'ir yake cewa lalle mutane ku sani shi ma girman kai shine abin da ake ce masa a kama bayan yayi ayoyi yayi bayanin ayoyi da hadisi yake cewa وأشهر الكبر من يتكبر على العباد بعلمه yace girman kan da ya fi kowane girman kai shine girman kan da mutum za ya yi saboda ni wai saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi yace fa inna hada lan yanfahu ilmi kaga wannan ilimin shi ba zai amfane shi ba ka samu mutum ana ce mishi malam malam to shi yanzu wannan malam inda ake ce mai takama yake yi ga wannan shi yake yi duk wani wanda ba shi yanzu ƙarya ne ƙasa yake da shi to kaga wannan girman kai kenan Allah ya raba mu da girman kai kaga ni yana takama da wannan ilimin da Allah ya bashi to Allah subhanahu wa ta'ala babban malami Imam Zahabi yake cewa to shine mahi sharri cikin girman kai kuma wannan mai takama da ilimi Allah subhanahu ta'ala ba zai sa ilimin shi ya amfani shi ba duniya da lahira yace wa man talaba ilma duk wanda ya nemi ilimi lil fakhri dan yayi girman kai dan yayi takama to wannan ilimin Allah subhanahu ta'ala ya ibe wa wannan ilimin albarka yace haka wa wa batar al muslimina dan ya rika kaskantar da musulmai daga an zo ya zama da su ne suke da ta cewa duk wani wanda ba su ba in ya ga magana ne shirme ne da hayaniya ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da girman kai yace fa haza min akbarul kaba'ir kaga wannan yana daga cikin manyan manyan zunubai wala yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar kaga mai girman kai yace ko da ƙwayar zarra ne bai shiga aljanna yace waqad waqad addahu imam ibn hajar al-haytami an aidan min kaba'ir wa ja'ala ma'ahu ma'ahu al-udub wa dakhila haka shi ma shehin malami ibn al-qayyim Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi rahama shi mutane su ganewa akwai bambanci tsakanin so da girman kai da wani takama da sauransu yace ka gane fa shi abin da ake ce ma kama abin da ya shafi so ko muhabba wannan yace wani abu ne wanda yake samu asali daga wurin Allah subhanahu wata'ala Allah sai ya tusa ma mutum san kaza ko kin kaza da wasu abubuwa makamantan haka yace saboda haka shiga in Allah na san bawa sai ya tusa haske cikin zuciyar ni wannan bawa ɗin abu ina tariya ne abu guda abin da nake son in kawo gare shi shine girman kai sai malam ya ce to shi kuma wannan girman kai da kake kallo abin wanda yake hallaka zuciya abin wanda yake wulakantar da musulmi duk mutumin da ya tasirantu da cewa shi wani ne su fa yanzu su ke kaza su ke kaza yace to wannan yace ka bashi lokaci zaka ga Allah subhanahu wataala ya wulakantar da shi ya zura mushi shi ba kowa bane yace duk wanda ka gani yana takama yana jiji da kai yace qadim qadim tala'adul jahli wal zulmi wasu abubuwa ne wanda suka cakuɗan mai suka rufe kamar misali ya ce na farko dai akwai jahilci sannan akwai zalunci ibn qayyim yake cewa in ka ga mutum na girman kai ko to ya haɗa jahilci da kuma zalunci ko Allah ya tsare mu saboda ne jahil ya jahilci wane ne Allah subhanahu wa ta'ala sai mu kuma zalunci saboda yana kallon wannan da suke ƙasa da shi su ba kowa bane ba yace to saboda haka ne sai ran kabari dan uwan shi girman kai da jiji da kai da kaza saboda ni shi ya samu wannan abin da yake kallon su ba su samu ba to ɗan uwa a gurguje da san in an fahimci menene ake ce mai girman kai ba cikin wannan ɗan taƙaitaccen bayanin saboda cewa ga azumi na sun kara washe ta zamanin taƙaita bayanan don mu samu karatun namu ya ɗan tahi kuma ana fahimtar karatu insha Allah. kenan in akwai mai tambaya kan girman kai ko wani abu da mutum ke son ya gane insha Allah ta'ala zai iya zai iya magana inda an sawanta a barshi sai a sami kura a'a wa ai ai sorry kuran dai ya akwai mai tambaya kan girman kai koko koko an gane ne ake ce mai girman kai a shi malam ya ce wal ujub wannan al ujub wasu malumai sun sun hada shi da girman kai sun ce duk guda ne sai dai malumai muhaqqiquna sun binciko sun ce akwai bambanci tsakanin wannan al ujub da kuma mi da kuma shi abin da ake ce ma alkibar ɗin shi ne aida Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake ce ma shaitan ma mana aka an tafsida lima khalaqtu bi yadayya yace astakbarta am kunta min al-alim Allah yake ce ma shaitan menene ya hana ka kai sujada da ni da abin da ni Allah subhanahu wa ta'ala na halicce shi da hannuna in ka yi girman kai ne kana jin kai yanzu ka shiga cikin maɗaukaka ne shedan ko da ya tashi ba da amsa ƙala sai ce ana khairun minku ni ma Allah na shi shedan hakan ka ce kai kayi wani ba daidai bane ba sabida Allah ya ce inda akramukum inda Allahi atqakum wanda yi kowa daraja wurin Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya tsora Allah to kai ya za ka gane kayiwa ne kaka gan shi yana aikata wasu zunubai can da ba baka san matsayin wannan bawa Allah wurin Allah ba kai da in akwai abin da zaka yi mai kai mai ne sai ya har zamana annabi ko lokacin da yake halin wasu manya manyan mutane musulunta da su ga makaho ya zo mishi annabi sai ya kau da kai daga wurin wannan makaho yana halin wancan manyan su musulunta sai Allah yake ce ma annabi abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka ka kau da kai ka jira baya baka ji daɗi ba dan makaho ya zo wurinka wa ma yudrika la'allahu yazakka me ya sanar da kai cewa wannan makaho shi ba yin shari'a ya zo ba to kaga in annabi bai san haka ba ina ga mu mutane duk lokacin da kaga mutum ya hada cikin wani yanayi mara kyau abinda zaka iya mai addu'a ko nasiha kaka taba ji cewa dan mutum na kaza na kaza kai ka yi shi matakar wannan mutumin ba arme bane ba ko ba shirka yake yi ba ko ba bid'a yake yi ba musulmi ne dan uwanka mai bin qur'ani da sunna to wannan dan uwanka ne kai da shi baka san waye wani daraja wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ce khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ai ka halice ni da wuta shi kuma annabi adam ka halice shi da laka to saboda haka ai ka ga wuta ta hilaka to jami'i ni zai mai sujada ai ni na yi shi na yi shi alkhairi Allah ya ce mashi dan to saboda wannan lahin da kai ka sai na ci ne ma albarka malamai suka ce nan ne jirgi da kai ya samu asali nan ne takama ya samu asali daga ni daga hanyar shaitan shi ne mutum na harko ko shi ne halitta na harko da ya fara yin wannan laifin to duk mai yin wannan kuma yana koyi da ɗabi'a ne na shaitan shi kuma shaitan ina zai kai mutum shi ne zai kai mutum ne wata jahannama ya yi ta zai gasa yi wannan banza wannan wani kai da kake da kaza kai da kasan mutane kai da kai kaza kai kaza sai ka ce sai ka nuna mishi shi ba kowa ba ne ba wallahi ba abin da Allah ke so irin bawa ya nuna shi makasanci ne to duk wanda ya nuna shi ba kowa ba ne Allah ya yi alƙawarin sai ya ɗaga darajar shi annabi yana da cikin sahabbai ba ka gane shi ba ba ka gane ina annabi yake za ka ga mutum ya zo yana ta cikin waye Muhammadu haka za ka ji ana cewa me yasa sabida bai wata shiga ta takama wadda in ka gan shi sai ka gane su ne ke ƙasa da shi muna fahimta annabi da ya kama wata mace tana kuka ɗanta ya rasu ya daddaba ta yana cin ta ya haƙuri ta ce kai kyale ni inda kai ne abin da ya same ni ya same ka musa ba nu haka take ma annabi sai daga ba ake ce mata ke manzo Allah ne tace ta shiga uku annabi ya ce a ba ko ni bane ka kalla wai ba ta san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun kuma yanzu in ana ce ma kai ne babban malami a gari ko a unguwa so kake duk inda ka wuce sai an girmama ka sai an baka daraja sai an nuna kai kai ne su wancan ba kowa bane ba to annabi bai tasirantu da wannan ɗabi'a ba saboda ni annabi ya kasance yana roƙon Allah ma ya tsare shi daga wannan ɗabi'a ta girman kai wannan abun fa yana tasiri musamman a wannan zamanin da muke ciki kuma an malumin bai bari ba to balle ga magarin mutane akwai wani sahabi wanda wurin karatun hadisi na yi muku bayanin shi ko wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ta abinci da hannun hagu annabi ya ce fushi ka da dama mana an ce ma annabi bai iyawa annabi ya ce ka gan shi kan girman kai ne wai dami shi za a gaya mai gaskiya annabi ya ce to shi ki da abun in ya zara hannun cikin kwanan ya ɗibo abincin hannun ya mallake to kaga kin gaskiya shine ake cewa wancan girman kai shi kuma wannan jiji da kai da takama to duka ba ɗabi'a bane ne ka wanda wasu suna kallon abubuwa ne wanda suke game wasu suna kallon kuma ni akwai bambanci tsakanin jiji da kai da kuma ni takama wanda shi ma haka akwai hadisi na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam Tabarani ya kawo shi cikin Al-Fatna nashi. annabi annabi yake cewa salatul muhlakat abubuwa guda uku masu hallakarwa ne na farko sai annabi yace shuhul muta alamin ruwa duk mutumin da ka same shi da ruwa mai tsanani annabi ce wannan ruwa sai ta hallaka shi ruwa ba ɗabi'a ba ne mai kyau ba a san a samu musulmi ya kasance yana da ruwa a samu musulmi yana da kyauta mai taimakon dangin shi ne mai taimakon addinin shi ne Allah ya ce ha antum ha'ula'i ku wa'annan baki ɗayanku ku tud'auna litunfiqu fi sabilillah ana kiran ku ana tunatar da ku dan ku ciyar saboda Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce fa minkum man yabkhal sai dai kash daga cikin ku akwai masu ruwa Allah ya ce wa man yabkhal duk wanda ya ruwa fa inna ma yabkhalu an nafsi to ya sani ha ya maka shi ne ruwa wallahu ghaniyun shi Allah mawadaci ne wa antumul fuqara mumu ne maciyata mumu ne masu bukata wurin Allah subhanahu wa ta'ala yau duk abin duk matsayin da kake da a rayuwa zaka samu mutum ana shinewa ne amma sai ka je na roƙon Allah Allah ya bashi kaza yana roƙon Allah Allah ya mishi kaza to duk matsayin da kake da a rayuwa duk arzikinka sai ka samu kana da bukata wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma shi Allah bai da bukata wurin kowa to ruwa ba ɗabi'a bane ne to shi yasa annabi ya ce la dakhul jannata bakhilun wala mannan mai ruwa da mai gori ba su shiga aljanna ɗabi'a ruwa ɗabi'a ne wanda can da uwayen mu da kakannin da sun shi ba a da za ka ga gida in aka yi abinci za a tsula ruwan miya da yawa duk dan a ba mutane mu kuma yanzu da abin da muka kawo cikin gidajenmu yamu yamu ne za mu cinye shi a da dattijawa suna da wata al'ada inda suke halhaduwa cikin unguwa ya su ya su na su zamna su ci abinci da cin abincin nan ne ake gane wane miyar gidan shi ta sauya watakila kasuwar shi sai a hankali ko kuma bai da kuɗi sai a taimaka mishi nan ciki ne duk wani bala'i ko alheri da ya zo cikin unguwa sabo nan ne ake tattauna shi amma yanzu ha kowa sai ya shige cikin gidan shi ya cinye daga shi sai ɗan shi sai matan shi wani makwabcin za ka ga ba a kawo abinci ba ana zamne kenan kana shiga sai ka ce gidan wani ba a ba ina ji ko an yi abincin bai isa ba ko kuma ba a yi ba ku hidda abinci ku kai musu to daman kai kaɗai kake cin tuwon kai duk abin da ka samu kai kaɗai kake sharewa to ya za a gane akwai ko babu ko ba haka nan ba a cikin wannan fadai talafi jawa tala nan ne ake hada dan wani da tiyawa da arne nan ne ake gane wancan yaron yana son ya zama annoba cikin unguwa ya za a yi magani ya za a yi a taƙaita ɓanna ga wata yarinya tana son ta lalace to yanzu kana kallon ɗan maƙwabcinka na abu ba ka iya hukunta shi saboda ni kana tsoron ya ci mutuncin ka yace dan me zaka taba mun da ka san wahalar da ne na ayi shi ka san kaza shi ka san kaza shi kana kallon shi na iskanci in ka wuce sai ka ce ka dai ya ci gaba saboda ni saboda ka zanna lafiya da mummun shi ko da baban shi amma da wani bai san ka ba ungo da yake wucewa yake zai ga kana shigan saka ya kama kai ba kaki kuma in ya je gidanku za a mai addu'a a ce Allah saka mai da alheri yanzu ta za a yi aiki ka kai ma a kira polis ko ba haka nan ba amma duk da haka nan za ka samu shi uban ya ba ɗin shi kashi to shi da ya ba shi kashi bai son shi ne za ka samu uwa ta ba ɗin ta kashi da ta ba shi kashi ba ta son shi ne ai soyayya ce saboda gyara ne to wanda yasa sai zamana kaga cikin unguwa yara suna girmama wanda suke gaba da su to yanzu ha yanzu babu za ka ga yaro yana shigantaka cikin unguwa ba wanda zai ce mishi yayi ko ya bari sai wanda ya yi iskanci kawai ya ce ka bari ko kuma dan to zai gane yanzu shi kenan eh wannan bom din ta hikarin shi amma ya sa ni wani na yayi ta yayi ta dan karazagi duk natijan da wuce sai ya hakuri zai yi shi amma da fa da za ka samu a cikin unguwa akwai wasu samari cikin unguwa wanda in yaro ya shegantaka a kawai su za a kira a ce a kirawa ne daga an ce a kirawa ne za ka ga yaron ya shiga taitayin shi to yanzu sai ga sai ya janyo mana wannan yara ba su tsoron uwayen da suka aje su balle su ji tsoron wasu magajiyansu ko wasu abokan uwayen a da muna girmama abokan uwayen mu kwarai ko to yanzu ha ka kalli da yadda ake girmama mushanni da malaman makaranta yanzu ha duka babu wannan subhanallah to kaga ruwa wanga ba ɗabi'a bane ne to annabi yace yana sallan mutane ne cikin bala'i da masifa duk al'ummar da ta tsinci kanta cikin ruwa annabi yace to wannan al'ummar ta halaka duk al'ummar da ta tsinci kanta cikin ruwa to wannan al'ummar ta halaka ina ji da an bar shi kawai sai a dora karatun gaba ɗaya tun da ya zama tattare tattare kuma duk wanda ka gani da ruwa ko to insha Allah za ka ga bai wadatu da arzikin da Allah bane ya bashi akwai mutane wanda Allah ya musu alkhairi irin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawaki yace kyauta wurin manzo Allah wani iska ko gulbi wai iska ma bai kyautan manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in ya tuno ka baya barin sai ka zo in ka taho wurin shi kuma ba ya faɗin sai jibi ya ce ai da manzo Allah na rayu baka da matsalar ce waje dan in babu to gidanka can za ka zuwa kai zabi kuma sai an baka bai ce ta hin an yi mata ga ya zamana yanzu Allah ya kawo ana ne so ne zai ce ya Rasulullah ga kaza sai ina wannan wanda ya tambaye kaza annabi ce a bashi mu wayanzu suwaye ne magada annabawa malumai yanzu da kaga ana neman malami cikin unguwa ko mutuwa ko zanen suna ko sallar gawa ko kuma addu'an mutuwai a da wasu ko aljanu sun buge wata ko kuma lokacin sallaye to in ba haka nan bare da wahala mutum ya tuntuɓe da wasu mulika ya ce ai ya kamata wannan ya yi karanci cikin mu yanzu to shi ya sami kuka da sahabbai da annaba an yi rayuwa ne cikin mutunci saboda ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin shi na kowa ne to su ma malamai yanzu sai zama da duk malamin da ya samu abin duniya sai ya ɗauka nashi ne na shi kaɗai to kai tun da Allah ya haɗa ma biyu to an ci biyu ne kanka ka taimaki wanda ba su da cikin arzikin da Allah ya baka ka taimaki addininka kakka jira abin da bai sai kaga ana son wani abu cikin masallaci abin da bai taka kara ya karya ba ko amful ko wani mikro sai ka ji ana jama'a a yi taimako ko mikro ya lalace kuma malam yana da shukunoni cikin aljihu shi kaga shi ma ba da Allah yake yi ba ko ko imani shi ne bai kai ba ko shi in ya bada babu lada a yadda kake son dukiyarka haka wancan da ke taimako addini yake son dukiyar to annabi ce daga kaga ruwa to wannan al'umma ta halaka Allah ya raba mu da ruwa ba ɗabi'a bane ne ce annabi ce tsananin ruwa sai ce min da kuma musulman da ke bin san ran shi son rai duk abin da ka jiran kana so to kawai za ka aikata wannan abin ko ta wani hali ne ko ta kaka shi yasa son rai sai Allah ya fassara shi da cewa ba ka ga wanda ke bauta ba Allah ya ce wai a fara aita shin ba ka ga manista kaza ilahahu hawawu wanda ya yi ci abin bauta shi shi ne son zuciyar shi ka ji mutum an ce mai Allah ya hana kaza an ce sauraron waka haramun ne sai ce to sannan kai ka jiyo ko kuma ya yaga Allah ya hana amma zai bi san ran shi ya saurara mun gane ka ji an ce a rowa Allah ya ce kan yi ruwa amma sai mutum ya bi san rai shi to shine Allah ya ce san rai ai bauta ce kake yi duk wanda kaga ya faɗa cikin halaka inji ibn qayyim yake cewa abubuwa guda biyu ne ko ɗaya ya zama ɗaya sai yake akwai ne san rai ai duk abubuwan da muke faɗawa cikin ɗari tamanin sallan mu ne ke kai ko ba haka nan bane ba shi ne istiba'ul hawa mutum ya rika bin sarai shi to Allah ya raba mu da sarai sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wa ijabul mar'i bi nafsihi mutum ya rinka ji da kanshi ya rinka takama ai mu ne fani kaza a mu ne ɗan fafi kaza a mu ne ɗan gidan kaza ko mu ne kaza mutum ya rinka kallon kanshi yana yin shi fa yanzu wani ne to annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kaga wannan halaka ne duk wanda ya tsinci kashi cikin wannan abubuwan to lallai Allah ya jarabe shi da bala'i na mi na wanda bai da sakamako sai ni sai wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da jiji da kai kamar yadda nake ce muku ɗaya daga cikin magabata ana ce mishi مطرف بن عبد الله yake cewa li an abitu na'iman wa asbaha najiman yake cewa ahabbu ilayya min an abitu qa'iman wa asbaha mu'ajjiban yake cewa li abitu na'iman da ini in yi kwana in kwandare ina kwana wa asbaha najiman in wayi gari ina mai nadama yace ahabbu ilayya yani soyuwa gare ni min an ajitu qa'iman in raye dare ina qiyamul layli wa asbah mu'jiban in waye gari ina mai jiji da kai kai ku da san kwana kuke muna san muna qiyamul layli muna ga mu Allah kai ka zo kana wani wani ne wani kai sakare sakare mana yo qiyamul layli bauta ce wanda tsakaninka ne da Allah akwai ɗaya daga cikin magabata ana ba labari aka ce jiya da daren lokaci kaza babu wanda ya ji wani wani ƙara sai ce wallahi shi yana falke sai ce amma fa ba sallah yake ba karatun qur'ani ba kun san me yasa saboda ko da shi ne yake yi kai cikin mutane a ce a shi suwa ne dai abin a ba da ji abu ne ba mai kyau shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku ciyar da abinci ku tashi ku yi sallah mutane na kwana ku yaɗa sallama a tsakaninku za ku shiga aljanna Allah cikin aminci masu ƙiyamun laili suna tashi ne daga cikin shimfiɗa su wanda suke kwance tare da su bisan sun tashi ba ai haka ya faru lokacin da ibn mas'ud ko ibn abbas wanda ya zo gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana so ya ga annabi ke ibada da dare kaje sahabbai ku inda suka iya kenan ba wata hanya wani ke samun kuɗi a su ya dai ake hanya samun aljanna kuɗi kai ne matsalar ka su sun yarda arziki na Allah ne kuma zai ba su kai ne baka yarda za ka samu arziki ba sai ka bi irin hanyar da wani yi sai ka yi irin aikin da wani yi sai ka yi irin kasuwancin da wani yi su sun yarda kawai arzikin na Allah ne kuma za su samu kawai suna da cikakken yakinin Allah zai ba su arzikin yace da nazo na kwanta kusa da annabi yace ina so in da rana dai tare da shi muke rayuwa yaro ne kararrami karami annabi na armai ɗan uwar shi ranar nan sai aka ba shi sako ya kai sai da annabi to ko da aka ka tayi dare yayi sai annabi ce to kai da ka tayi yanzu da dare ba ka bari ce da amma abin da yake bukata kenan ya kwanta ga shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaro ne bai balaga ba kawai kokarin shi wai shi ya ga annabi ke yi ibada yace yana kallo shi bai kwanta ba yace ya nimshe ila ne shi kamar yayi kwara subhanallah yace ina jin annabi ya tashi yace ina kallon shi sai na dan rinka ban motsawa ina "Mm, ni ma kamar kwana nake ni ma kamar na wanka sai ce to na so yace na zo irin sai na zo kamar cikin jijin kwana zalaba annabi sallah sai na tsaya a hagun din shi sai ya kawo ni ya maido ni damar shi ki annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara kiyamul layl ya fara bayanin sifa yadda annabi ke kiyamul layl annabi yana tsawaita kiyamul layl to kaga wai shi da ya zo ne kwa a cikin ne matar shi ma ba san ya tashi ba shi kuma ya halitta ka tada matar ka ta yi ki kiyamul layl ka tada ɗiyan ka ta yi amma ana son kiyamul layl ga wanda zai yi ya zama na shi sa annabi yake wanda kuka ga yana kiyamun lail kuma ya shaida imani kun san me yasa saboda asali mutum zai yi ta ne tsakanin shi da mahallicin shi mai kiyamun lail ba aka yi rinka bada labari kaji ana kai ai ni a ramadan in ba da kiyamun lail sun warko har karshe malam ina ai ba mun sakaci ba ai ko kai babban sakaci saboda ni ka zo kana ba da labarin aikin da kai abinda za ka fata shi ne ka roƙi Allah kawai ya karɓa magabata in kuka yi ibada da motsa Allah ya amsa ko bai amsa ba annabi Ismail da annabi Ibrahim su suka gina Ka'aba amma Allah ya ce wa ijrafa Ibrahim ko qawaid min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna Ka'aba su suka gina amma suna addu'a ne Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi wannan aikin da gare su yanzu ba muna sallar ruwi ba nan wurin karin karo ba Allah ya amsa farillar da kake karo ki Allah nafilar da kake karo ki Allah sarka in kayi taimakon mutane ka rinka roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amsa dan baka sani Allah ya amsa ko bai amsa ba balle ka rinka takama ko kana jiji da kai ki an waye gari Allah ya ce ina aikin da kai sai shi bai gan shi ba sai ai ba amsa ba to ina ne za ka zuwa ka kai ƙara ka ce amma an jiste a babu to a gurguje ke ne uwa sai mu saurara nan saboda lokaci kinan sai zaman za mu tashi a riya biyu ne ake ce ma riya riya shirka ce karamar shirka ce gari ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mutum ya yi aiki ba don Allah ba mutum ya ba da saraka ba don Allah ba mutum ya yi sallah ba don Allah ba ya yi duk wani abu na ibada ba don Allah ba to kaga wannan shi ake ce ma karamar shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da shi baki daya Allah ya azurta mu da ikhlasi cikin ayyukanmu idan inda ko mai tambaya ko kuma wani wuri da aka yi ayi kuskure insha Allah ta'ala za a iya tunatar da mu da abar shi kai gaba daya alaikum salam wa rahmatullah eh Idan wasu na da yake, araba su eh
na ana yadda na yake